نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا نوني شادين يكون من شادين قوة الربيع الأول jirama yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da 24 ga watan 8 shekara ta 2026 muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am mun tsaya jiya daidai aya ta 52 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 53 Allah ta'ala ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manna Allah alaihim min bainina alaysa Allah bi'alama bishakirin na karatu na nawa ne darasi na nawa ne yawa darasi na arba'in da hukuta biyan mummance ban waɗi da darasi na arba'in da uku ko? Allah ta halaye ce wa ka dalika fatanna ba abahu haka dai muka jarrabu sashen su bi ba'abin da sashi liyakulu a ha'ulani domin su zanki cewa shin waɗanda su ne manna Allah alaihi Allah ta'ala yi nema da kyauta da baiwa a kansu min bainina daga cikinmu ai abinda wannan yake nufi hada min ibtila'i Allah da ibadi wannan yana daga cikin jarrabawan Allah subhanahu wata'ala ga bayi haitu jala ba'dahum ghaniya yayin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya sashen su mawadaci mana wasu suna da wadata wa ba'dhum faqiran wadansu kuma talakawa ne wa ba'dhum sharifan wadansu kuma masu daraja ne wa ba'dhum wadi'an wadansu kuma Allah ya yi su kaskantattu ne haka Allah subhanahu wataala ya tsara rayuwarmu haka ne ko ahum yaqsimu ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فالله سبحانه وتعالى يا fifita mu. ya sanya waɗansu suna da waɗansu ba su da waɗansu suna da matsayi waɗansu ba su da jarabawa ce Allah subhanahu wata'ala da abin da za yana yi ne da hikima saboda ka sai Allah ya yi wasu mawadata ya wasu talakawa ya wasu masu girma ya wasu ƙanana bana ba su da girma fa idan manna Allah bil imani inda jarabawa take ƙara karuwa idan Allah ta'ala ya kyauta ta imani da alal faqir akan talaka awil wabi ko kuma mara daraja mara matsayi Allah ta'ala ya mai kyauta sani da imani saboda wani hannun Allah baiwa ne. Sai Allah ya hana ka kuɗi sai baka imani. Sai Allah ya hana ka matsayi sai baka imani. Ko ba haka ba? Sai Allah subhanahu wata'ala ya hada maka in ya ga dama ga imani ga matsayi ga imani ga wadata. Ba wadin mawadaci ana nufin bai da imani. ba na nan duk talaka kuma domin akwai talaka da ba sallah ba su salati za su bauta ma Allah sai buri ya aikin banza suke talakawa ne sau da ba magana talauci ba ce kana talakan ma sai in Allah subhanahu wata'ala ya datar da kai da imani sannan talaucin naka zai zamantowa yana da muhimmanci a rayuwarka ka rasa wadata amma kana da abin da ya fi wadata shine imani da Allah subhanahu wata'ala to idan Allah subhanahu wata'ala ya kyauta ta imani akan talaka ko kuma marasa daraja kana dalika wannan kyautar da Allah subhanahu wataala ya matalaka ta imani sai zamanto mahalla mihnati bagire ne wuri ne na jarrabawa lil gani ga mawadaci kuma shi mawadaci sai ya ga gashi da wadata amma ko bai da imani gashi da wadata amma shi ba bawan Allah ne na gari ba wa sharif da kuma mai daraja mai matsayi sarki ne ko mai gari ne ko mai unguwa ne ko ma dai mene ne shi ma wannan sai ya zama jarabawa gare shi bana Allah ta'ala yana jarraban mawadata da talakawa ta hanyar mi ta hanyar imani da Allah subhanahu wa ta'ala fa in kana qasduhu al-haqq idan manufar shi ta zamanto gaskiya yake wattiba'u da kuma bin gaskiya shine manufar shi mawadacin amana shi ma sai ya imani wa aslama kuma sai ya musulunta ko ba haka ba sai ce wannan baya da komi da kai nake samun abin da za a ci ni kuma ina da komi kullum da abin da na ga dama in ce ina da halin shi fa ai ne ya kamata ma a ce na yi imani na yi musulunci saboda kada cika goriya gaba ga Allah subhanahu wata'ala in ya kasance mawadacin ko mai daraja manufar shi gaskiya da kuma bin gaskiya wa lam yamna'hu ba zai hana shi ba min zalika daga wannan musharak musharakatu alladhi yarahu dunahu tarayya ko musharikuhu alladhi yarahu dunahu abokin tarayya shi da yake ganin bai kai shi ba koma bayan shi yake bilgina da wadata abu sharaf ko kuma da daukaka abinda ya faru ga kafiran maka ke suka ce kamar su da darajarsu da kudinsu da wadatarsu ya zana da talakawa wayanda galibinsu ma sun yi zama a ƙarƙashinsu a ce yanzu suna gwagwarmaya wuri guda ɗaya suna zama suna cuɗanya suna gamuwa da jiki da jiki wuri ɗaya gaskiya ba a yi ba ko dai manzo Allah ya kore su ko kuma su tsaya cikin kafircin su Allah ta race ma annabi jale su kakka kore wadannan in suna yin addini su in ba su su suka sani ai da ma in sun yi kansu suka ma to sadaka su suna ganin kamar su su zo zanna da waɗanda ba su kai darajar su ba waɗansu ma sun zama bayin su musulunci ne ya raba su da su ba ba za su iya wannan ba to kaga saboda su waɗannan su Abu Jahl su Abu Lahab da sauransu su abin nan Umayya ibn Khalaf da Ubay ibn Khalaf da ire-iren su duk waɗannan su sun ki musulunta ne sakamakon me abin kunya ne a ce sun zanna tare da yaran su da bayan su da talakawa marasa daraja abin da yana su musulunta kenan ɗaya daga cikin abubuwan da suka zamanto wato tarnaki wurin musulunta su وإن لم يكن صادقا في طلب الحق idan ya zamanto mai gaskiya a wurin neman gaskiya din kana taji to wannan sai ta zamanto in bai zamanto mai gaskiya ba kenan wannan rishin gaskiyan da sai ya zamanto aqabata kamar cikas ne gare shi abu ne da zai hana shi wato aqaba shine abu mai wahala falaqata hamal aqaba وما أدريك ما العقبة العقبة شيني وهلع يسأل عربا سيكي كلا هنيا دكي سمن دوتي عقبة hanya ga tudu ga dutse sa'annan kuma ga ta matsatsa komai yana iya faruwa to wannan zai zamantowa ya hana shi ya zamanto cikas ne ta rubu da za ta maida shi a nittibai haqq daga ban gaskiya saboda dama ba da manufa ta kwarai amma yana da manufa neman gaskiya yake yi wanda aka ba ruwan shi dawa ya karbi ta abin da yake kallo gaskiya ba wanda ya karba gaskiya ba wa qalu muhtaqirina kuma suka ce halin kasancewarsu suna masu kaskantarwa liman yarawnahum dunahum ga wayanda suke ganin su basu kai kamar su ba a haulai manna Allahu alaihim min bainina shin waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wataala yayi kyauta a kansu daga cikin mu ba manahum hada kenan wannan ya hana su min ittiba'il haqqi daga ban gaskiya li adami zakaihi to idan kace dole sai irin ka ya musulunta ya karba gaskiya sa'annan na karba irin ka guda nawa ne masu daraja yanzu garin nan sarki nawa ke akwai shi kare ne talaka nawa ke akwai mawadaci nawa ke akwai sai ka kilga gida arba'in ko baka ga gidan mawadaci ba duk gidan talakawa ne ko ba haka ba duk mawadatan da suke cikin unguwa ke dayayyu ne amma talakawa ba su kirguwa da sauri ka kenan ku nawa za ku musulunci sai ya raba musuluncin za a yi a ina talakawa a ina yawo amma yin dai musuluncin gaskiya za a yi to ba magana wani bambanci tsakanin talauci da wadata tsakanin matsayi da rihin shi domin dukkan su gaba da Allah yi su kuma haka Allah subhanahu wataala yake kuma shine alheri li adami zakai saboda rishin tsarkin su ba su da tsarkin zuciya qala Allahu mujiban sai Allah subhanahu wataala ya gaya musu halin kasancewa yana ba su amsa li kalamin ga maganar su al mutabammini maganar su wadda take dauke alaitaraba tana kumshe da cin gyara ko cin dari Allah ga Allah ma suna ganin bari su tara Allah fi hidayati haulai a cikin shirya waɗannan suna ga bai kamata su shiryu ba wa adami hidayatihim hum da kuma rishin shiryar su su suka ce sai Allah ta'ala mai da musu amsa magana da suka yi alaysa Allahu bi alamu bi shakiri shin Allah subhanahu wata'ala ba shine yafi sani game da masu godiya ba su wane ne masu godiya alladina ya'rifuna ni'ma wadanda suka san ni'ma su ake cin masu godiya suka san darajarta suka san matsayinta suka san ba daga gare su take ba daga wurin Allah take wa yuqirruna biha kuma suna tabbatar da ita wannan ni'ima din wa yaqumuna kuma suna tsayuwa bima taqtabi ga abinda wato nema take hukuntawa min al-masarih min al-amali salih na aiki mai kyau waɗannan su ne masu godiya ga Allah wanda ya san nema wa ya mashi ita to ya kama hanyar godiya ga Allah ya tabbatar da ita cewa Allah ya yi mashi ita sa'annan kuma ta taimake shi akan tashi yi aiki mai kyau ya ji sallah mai kyau ya azumi ya nemi ilimi ya bauta wa Allah yadda ya kamata wannan shine mai godiya ga Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ai ya san waɗanda suke da irin wannan siffa Allah ya maida musu martani fa yaba'u fadlahu da haka Allah ta'ala yana aje falalashi wa minnatahu kuma Allah yana aje baiwar shi da kyautar shi alaihim a gare su duna man laysa bi shakirin banda wanda bai kasance mai godiya ba wanda za a bashi ba zai gode ma Allah subhanahu wataala ba ba zai yarda Allah ya mashi ba sai zange tunanin kokarin shi sa'an nema ba za ta taimaka mai akan zama gyararre ba wani nema in ya same ta bijirewa yake lalacewa yake kangarewa yake wurin taimako ya ruwa wurin zakka ya ki badawa ya ki taimaka ma kowa da dukiya kuma ya jawo ma kanshi bala'o'i da ayyuka na safa shi ne tara matasa a ita shaye-shaye tara samari da 'yan mata a ita zinace-zinace duk wani wurin aikin a sha kuma yana cewa shi musulmi ne kaga wannan nema bata taimaka mashi akan ya kara gane addinin shi na musulunci ba ta zaman to jarabawa gare shi tasa ya kauce mu hanya Allah subhanahu wataala to da haka Allah subhanahu wata'ala yana aje falalar shi da baiwar shi ga waɗanda suke sun san Allah ya musu kuma suna kiyaye wannan nema da Allah subhanahu wata'ala ya musu fa inna Allah ta'ala hakim domin shi Allah ta'ala da kake ganin shi da ka san Allah ta'ala to shi Allah ne hikima kuma hikima cikakkiya la yadau qablahu Allah bai aje falalar shi da baiwar shi inda man laysa lahu bi ahli a wurin wanda bai dace da wannan ni'imar ba bai dace da wannan falalar ba kai Allah subhanahu wataala yana aji baiwar shi da kyautar shi a wurin wanda ya cancanci wanda ya dace ita ma ta dace da shi wa ha'ula'i al-mu'tariduna bi hadha al-wasf wadancan wadanda suke kokarin yin gyara da irin wannan sifa din bi khilafi sabani suke gaban manna Allahu alaihi wanda Allah ya musu nema bil imani da imani min al-fuqara'i wa ghayrihim daga cikin talakawa da wani su fa innahum hum shakirun domin talakawa su ne masu godiya su waɗannan talakawan da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da talauci bai ba su wadata ba amma ya ba su addini to kaga sun gode ma Allah subhanahu wata'ala a bisa addinin da ya ba su kuma ba su taba damuwa ba talakawa tare da manzala ba su taba damuwa da talauci ba su taba jin cewa wani ya hizo sai dai su kawo karar manzala sallallahu alaihi sallama su ce masu kuɗi suna sadaka su ba su da abin sadaka amma su ba magana ce ta ya rasulullah mu abu ne mana haraka mu je mutum yi a su abin da ya dame su su ma za a samu kuɗi su yi sadaka su inda kuɗin masu kuɗi ke burge su suna sadaka su ba su kaji ba suna cin daɗi su suna shan wahala ba su taba ce manzala ya rasulullah ga so Usman dan su Sa'ad da Abdurrahman da kudi suna cin dadi mu muna nan muna ta abin nan muna ta maloloniya a cikin masallaci abinda za mu ce yana gadar da su taba ga mu annabawa na da juriya duk wanda yake sayar wannan rayuwa zai je nema abin shi zai je kasuwa yayi sana'a yayi dako yayi aikin karfi domin ya samu abin da za ya ce shi dadi amma ba su taba kawo ƙarar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato talauci ya masu yawa ba su shan daɗi da sharabansu da nama lami suke ji gabakinsu a wannan ba shi ne gabansu ba abinda ke gabansu shi ne imani da Allah me za su su samu kuɗin da za su shiga gidan aljanna da wannan kuɗin shi ne gabansu walamma na Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ta'ala ya hana manzon shi sallallahu alaihi wasallam an ƙorbin mu'minina daga koran mu'mine da ya ce wala taɓon kakka kori waɗanda suke bauta ma Allah dare da rana sabiya da mai ce alƙwanitina mu'mine masu ɗa'a ga Allah amma rahoto kuma sai Allah ya umarci shi bi muqabalatihim da fuskantar su bil ikram da girmamawa wal yadam da ƙara girmama su والتبجيل da girmamawa wal ihtiram da kuma sanin darajar su nuna musu darajar da Allah ya musu Allah ya ce karka kore su to tunda Allah ya kore su kuma sai Allah ya ce a girmama su duk wanda ya zo wurinka daga cikin waɗannan masu imani da yace karka kore su to ka girmama shi ka ba ya darajar shi ka nuna mai cewa yana da daraja a wurinka kuma kai ma kana ganin darajar shi Allah ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka ba da gaskiya da ayoyin mu suka zo wurinka fa qul salamun alaikum kace masu salamun alaikum amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ai wa idza ja'aka almu'minuna idan mu'minai suka zo wurinka fa hayyihim ka gaida su ورحب بهم كيمرا بلالي دسو ورقهم منك تحية كما كا hada su da gaisuwa daga wurinka wa salaman da kuma amintarwa daga gare ka wa bashirhu kai masa albishir bima yunashitu azaimahum da abinda zai nishadantar da niyoyinsu wa himmahum da kuma kwazansu min rahmatillahi na jinkan Allah subhanahu wata'ala wa sati judi da kuma yawan kyautan Allah wa ihsani da kuma kyautatawan Allah subhanahu wataala wa haddihim ka kwadaitar da su ala kulli sababin wa tariqin akan kowane mabari da kowace hanya yuwassilu lidhalika wanda zai kai su ga haka ba na da abin da zai sa su samu rama Allah da yawan kyauta da kyautatawan Allah subhanahu wataala ka nuna musu wannan hanya muna ganewa ko ma'ana dai Allah subhanahu wataala ya ce a tarbe su tarbe na girmamawa to ma duniya babu mai daraja kamar mai imani Allah subhanahu wataala ya yi mu ne don mai imani da shi yasa ya halice mu ba don wani abu ba sai don mu ba da gaskiya don haka kai a rayuwa ba ka da kamar mai imani amma duniya ta rage yana ta rage mana idanu ba mu ganin kowa sai mai shi yanzu dan ina da imani ina zanne kai kuma kana tsaye in ka zo za ka wucewa dan na ganka saboda imanin ka ba ni tashi mu gaisa amma saboda kuɗi sai in tashi ban kai wannan darajar da in jira sai ka mi kuma tashi nake wanda shi kanta shashin baya da kyawu ka zanna ya miko maka hannun kawai in dai ba ya dawo daga wani balaguro ba ne ya dawo daga wata tafiya ka tashi saboda girmama gare shi ya dawo kun kwana biyu gaisa ba haka kawai da zuma kuna tare yanzu ma yanzu kawai sai ka tashi da kun gaisa kuma ka ke zaunawa amma an talaka ne zai ce alaikum salam ya zo ya miko ma hannu yasa abdullahi da abbas ya ce soyayyar mutane tun wancan lokacin ba ya ce ta zamanto a kan duniya ne bayan al'ummu fillah ana yin so ne don allah ba don kuɗi ba kuma mutum baya jin kunya yau mutumin da kake tashi saboda shi in baya da kuma sai kai zaman ka an gane shi to mu ji tsoron allah duk wani motsawa da zamu yi duk wani tsayawa da zamu da dakatawa da zamu mu yi kokari mu yi shi domin Allah subhanahu wataala ba a girman mutum sai dan Allah ba dan wani abin duniya duk girman mutum duk wadatar shi in ya zo ku gaisa wannan tashin da kake ba shi zai sa ya baka ba Allah shine mai sawa a bada mutum nawa ka tashi saboda shi kyale ka Allah shi kai rabu da shi kai kakkaba shi saboda mai tashi dan ni ba ya tashi saboda kai ne kyalin shi kawai rabu da shi ba za ya dawo ya gyara halin shi ko mutane ba su ganewa ana ta gaya mun ba mu ganewa mun ki dawowa zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala faraka masu imani annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya umarce shi da cewa girmama su ba su daraja saboda ni an wulakanta su an kaskantar da su an rena su ana musu dariya Allah ya ce tunda kai ne shugaban halitta in suka zo wurinka girmama su Allah ya samu dace wa rahibhum kuma ka tsoratar da su minan iqamati ala dhunub daga dagewa akan aikata zunubai tsayuwa akan laifi ka ce su bari wa amurin bi tauba ko wa amurin bi tauba kuma ka umarce su da tuba minal ma'asu daga ayyukan sabo ka ce masu duk lokacin da aka yi ka ta yi wani ya saba ma Allah ta tuba kuma kai ya ƙara komawa ga wannan laifin li yanalu maghfirata rabbihim domin su samu gafaran Allah malikinsu wa judahu domin kuma su samu kyautar Allah mahalicci domin zunubi yana sa ka rasa wasu abubuwa haka zunubi yake shumi ne to in ka yi shi ka tuba sai ya yi wannan labulan da ke tsakaninka da Allah subhanahu wataala domin shi zunubi shamaki yana tara wani alherin Allah subhanahu wataala ya isa gare ka wanda kake so amma tuba kuma tana sa ka samu wannan kyautar ta Allah subhanahu wataala ولهذا قال دعت الله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة ألا ما لتنكو يا وجب تاما كيش رحمة معنى يا وجب تيمك رحمة Allah subhanahu wataala ya dora maka shi dole ne shi ya dora maka shi ba mu kace dole sai mun ba shi ya dora maka shi cewa zai mana rahama zai tausaya mana ina rahama take annahu cewa lalle man amila minkum su'an bi jahalati duk wanda daga cikin ku ya aikata mugun aiki saboda jahilci saboda rishin sani summa taba sa'annan ya tuba min badihi daga bayan wannan zunubi da ya aikata wa aslaha kuma ya gyara rayuwar shi ai bala budda kama aya tana so ta ce mu babu makawa na tarki zunubi tare da banin zunubai wal iqlani da kuma rabuwa da aikata zunuban wan nadami alaiha da kuma yin nadama akan wannan zunuban babu makawa min islahil amal daga gyaran aiki dole ka gyara aiki yanzu kuma ka zai da dace su an kai yanzu kuma sai ka yi amalan salihan sai ka yi aiki mai kyau da ka duk lokacin da ka tuba to ana son ka cira ta ka rabu da wannan laifin shi ne wa an yi turkar masu yata fi sa'atiya wa in kana mutalabbisan biya mutum ya bar sabon Allah nan take ko da yana cikin aikata sabon in ya tuna girma Allah subhanahu wataala sai ya ce ya bari shafe cima da iqla kuma ka zo kana nadama kana jin haushi ka bata lokacinka a wurin aikata zunubi kaga ka da wurin Allah ka bar zunubin kuma kayi kayi nadama sa'annan kuma ka yi ka zo ka gyara aikin ka wa ada'i ma aujaba Allah kuma babu makawa daga bayar da abinda Allah subhanahu wataala ya wajabta abinda Allah ya ce wajibi ne ka aikata shi to wajibi ne ka aikata shi in dai ka tuba to tubanka tana wajabta ma aikata abinda Allah subhanahu wataala ya wajabta ma wa islami ma fasada da kuma gyara abin da ya lalace min al'amali gwamnati wal batin na ayyuka waɗanda suka bayyana da waɗanda suka koyi duk sai ka dawo ka gyara su ba lokacin nan da kai tuba ta kwarai abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi kenan a cikin wannan aya كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه فإذا وجد ذلك كله إذا وجد ذلك كله أكسى مؤنى دكا شغبار معنى شرطا تواد أكسى ميش فإنه غفور رحيم فأنه دك يازو فأنه غفور رحيم تولي الله سبحانه وتعالى من يوان غفر عنكم الله من يوان رحمن ai sabba alaihim min maghfirati wa rahmati Allah ta'ala zai zubo masu daga gafarar shi da rahmar shi bi hasabi ma qamu bi da gurgurdan abinda suka tashi tsaye suka aikata min ba farahum bi daga abinda Allah subhanahu wataala ya umarce su da shi yawa daidai kudin ka daidai shagalin ka daidai gyaruwar ka daidai samun rama Allah da gafaran Allah akwai wanda zai tuba gaba daya kamar yadda Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'a ku tuba zuwa ga Allah gaba dayan ku ayyuhal mu'minun ya ku mu'mini akwai kuma wanda zai tuba ba duka ba zai tuba daga wasu laifuffuka wasu kuma yana nan akan su to kaga kenan gwargwadon zunubin da ka tuba gwargwadon gafarar da za ka samu ta mutum na laifuka da yawa sai ya bar guda ce kana laifi biyar sai ka ce kawar guda to za ka samu gafaran gudan ukuban guda wurin kuma suna da sabana wanda ya ce duka ya bari kaga duka zai samu gafaran zunuban gaba ɗaya da rahaman Allah subhanahu wataala za ta shiga kan shi Allah ta'ala ya samu dace da haka Allah subhanahu wataala yana kiran a cikin wannan aya mai girma da mu zamanto bayan Allah na kwarai masu da'a masu aikata ayyuka na kwarai masu nisantar mugayen ayyuka kowane iri domin Allah subhanahu wataala baya son su Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa kadhalika nufassilu al-ayati Allah ce kamar dai haka nan ne kamar yadda muka yi wancan bayanin to kuma haka muke fayyace muke bayyana ayoyi dalla dalla ai nuwaddihu ha muna fitowa da su karara wa nubayyana muna bayanin su wa numayyizu kuma muna tantancewa baina tariqil huda min ad-dalal daga hanyar shari'a da kuma hanyar bata tsakanin hanyar shari'a da hanyar bata muna bayyana ga hanyar shari'a ga hanyar bata wal ghayyi wa rashad ga hanyar rashin ji ga kuma hanyar ji da hanyar bacewa ga hanyar hanya ta shari'a duka Allah subhanahu wataala yake wannan bayani me yasa Allah yake haka liyatadiya bidhalikal muhtadun domin shiryayyu su ƙara tabbata akan shirya wa ya tabayyana alhaku saboda kuma gaskiya ta bayyana allazi yanbaghi suluku wanda ya kamata a bi hanyar gaskiya din walitastabina sabilul mujrimin Allah ya ce haka muke bayani dalla dalla domin hanyar masu laifi ta hito ga karara ta bayyana almusila ila sakhatillah hanyar masu laifi ita ce wanda take kai mutane zuwa ga fushin Allah kaji wa azabi da kuma azaban Allah subhanahu wataala hanyar masu laifi ita ce hanyar shaidan yawa hanyoyi ga sunan daban-daban hanyoyin shirka kafirci hanyoyin munafici ayyukan sabon Allah daban-daban shaye-shaye da zinace-zinace da luwaɗi da sauransu cin amana da yaudara da zambacin yawanci waɗannan duka hanyoyi ne dame duka hanyoyi ne na ainihin masu bi Allah subhanahu wataala yana bayyana mana ga hanyar da za mu bi mu tsira ga hanyar da za mu bi mu hallaka to sai mutum ya zaɓi guda ke fa inna sabilal mujrimina domin hanyar masu laifi idas tabanat idan ta bayyana wata bahat ta fito karara an ka na buha nisanta ta yana yiwa ko? yawwa sai a samu dama tsaurace mata saboda an gane ta kuma Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin kada ku ba hanyoyin shaytan domin shaytan baki ne wanda yake mai bayyana muku kiyayya to kaga hanyoyin shaytan kowa ya san su wal budu anha sa'annan kuma nisa mina da gare ta shi ma yana yiwa yawwa rabbu sharra la li sharri walakin li tawqiri na san sharri ba dan in aikata sharri ba sai dai dan kaurace mashi kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yasaluna an alkhair wa kuntu as'alu an sharri makhafatan aqa fi sahabbai suna tambayar manzo Allah alkhairi ni kuma yana tambayar manzo Allah sharri saboda ka in fada a cikin shi in ji Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu to kaje saboda haka mutum yana aurace ma dukkan abin da ya gane ba ya da kyawu ba kusanta shi kake ba dan yadda ka gane dan kasuwa ne kai dan yadda ka gane in ka sau wannan kayan faduwa kake ka ka zangi sau su amma sai hanya addini sai Allah za mu zanki bauta ba mu zanki mu'amalanta Allah subhanahu wataala da abin da ba ya so saboda ba ruwanmu da mu samu riba nan wurin da kama yarda mai haka nan mun yi haka nan za mu yi yawon tagabun za mu fada yawon tagabun ranar da za ka gane mutane sun ci riba kai kuma kafa ci ranar da mutane sun je da kayansu na sai da wurin Allah masu kyau irin waɗanda ake bukata irin waɗanda Allah ya ce a yi kai kuma ka je ma Allah subhanahu wataala da shirka da munafici da kafirci da zalunci da dukkanin abin da Allah ba ya so ranar zaka ga mutane yawma tabyawru wujuh wa taswadu wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi fari kan wasu kuma su yi baki kin wujuh yawma idin musfira wasu fuskoki a wannan rana Allah ya ce suna haske dhahikatun mustabshira suna dariya suna ta murmushi suna ta albishir suna tabarin ciki wa wujuhun yawma idin alaiha ghabara waɗansu fuskoki a wannan rana akan sa akwai kura tarhaquha qatara ƙarin kura yazo diyalin nabi su da wulakanci khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah Allah ya ce ulaikum alkafaratu alfajara waɗannan sune kafirai sune fajirai saboda haka akwai wannan rana kamar duniya ce ranar da wani zai zanki abin nan wato murna yana farin ciki ya ci riba a matsayin shi na ɗan kasuwa da ranar da wani kuma za a yi ta ilga asara Allah ya kiyaye mu yawa ranar da wani ma'aikaci ya kiyaye karfe 8 aka sa doka 8 tana mai cikin ma'aikata 12 da rabi aka ce ana sauka 12 da rabi sai ta buga ya tafi shi kuma sai an ya ga mai gida ce to ni ba na tafi saboda lokaci yayi yayin da wani sai tara yake zuwa yana na ana ta rubuta mai bai sani ba sai albashi ya zo a ce to wata dai din nan kusan awa awa 29 kai ba ka zama kan lokaci awa 29 duk baka da aiki a cikin su sadaka kowace awa ga abin da aka rabi ma kudin ka jika 250 ne to za a baka jika 200 ba goma da kasatin ta mace saboda baka yi aikin komai a cikin abu ka aikin ka kuma duk sun zo kan lokaci sun tashi kan lokaci kai kuma sha biyu ma yadda sai ka tafiya ba tare da sanin kowa ba a gani kowa ya tashi da 250 kai ka tashi da 220 daga tserewa ku ta nawa kenan ba a lahira ba haka nan ne mu kiyaye ba ta lokacin mu a wannan rayuwar ta duniya abin da dami mai kokarin aikata abin da Allah subhanahu wataala zai samu samu lada a cikin shi ko kuma abin da ba lada ba zunubi rayuwar mu ce ta duniya wadda Allah bai hana ta ba ba ibada bace tsantsan rayuwa ce ka samu kanka haka ne ko dai ibada ko kuma haka nan kada ran kada mu ba abu ne wanda yake halattacce kakka yarda ka fara cikin haram domin haram ne laifi ne ya rubuta maka zunubi a ciki abu ne da ya zama dole ka kaure sai mai dan Allah ka samu lada in ka aikata kuma sai Allah ya rubuta maka laifi Allah ya kiyaye bi khilaf da sabanin ma law kanat da za ta kasancewa ita hanyar mujirmai din mushtabiha rikitata ce ba ta yi dokar ba multabisa mai rikitarwa ce to kaga ai mutum bai san yane zai kaurace mata ba wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamu anna kathirun minan nas tsakanin su akwai ni akwai al'amura da suke masu rikici ba kowa ya san su ba sai ɗan kaɗan daga cikin mutane fa innahu la yahsulu hadha al-maqsud al-jalil domin wannan manufan mai girma mai daraja ba ta faruwa da shi mana ba za ka yi kaurace mani ba hanyar masu laifi saboda wannan hanyar ba ta fito karar ba amma idan ta bayyana to wajibin ka ne ka nisanci wannan hanya yawwa ba wuce ya ce zama da madaukin kanwa yake yin farin kai Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala ya ce قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المبتدئين الله تعالى يقول كتي يا رسول الله يا أولئك المشركين قولا تم مشركا الذين يدعون مع الله ولن دسكي بوتا تارد الله آلهة أخرى ودنس ألوني ندبا ka ce masu inni lalle ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nuhitu an hana ni ma'ana na hani rabbi Allah malici na ya hane ni an abuda alladhina tad'una min dunillah in bauta ma wadanda kuke bauta ma wanda ba Allah Allah ya hana ni yace qul ya ayyuhal kafirun la a'budu wa ta'budu kaga makafirai ni ba ni bauta ma abinda kuke bauta wala na abidin ma abin ni ba na bauta abinda kuke ba Allah ya hana ni min al'andadi na kishiyoyi gumaka kenan wal awsan da gumaka allati la tamliku naf'an wala dharra wadanda ba su mallaka amfani ko cuta ga kansu balle su ba wani wala mautan ba su mallaki mutuwa ba ba su ya kashe kowa wala hayatan kuma ba su da mulkin rayuwa mana ba su da rayar da kowa wala nushura ko kuma tara baya an tada mutane daga mutuwa kuma a tara su a hada su wuri guda ne duk ba su iyawa fa inna hada babu domin wannan aikin banza ne mana bautar wani Allah aikin banza ne ƙarya ce walaysa lakum fihi hujja kuma ba ku da wata hujja a cikin bauta ma wani Allah da kuke bal wala shubha kai ko ya karar mahujja ba ku da shine shubha wata hujja wani dan abu ne wanda ya kama da hujja kuma shi ba hujja bane ko irin shi ba hujja domin duk wanda yake bauta wani Allah subhanahu wataala bai da wani abu da ya kama da hujja wanda zai tsayar maka da shi wanda yake nuna cewa ya dace ya bauta ma wani Allah bai da shi walattiba'ul hawa sa'annan kuma an hana ni bin son zuciya alladhi ittiba'u wanda bin shi a'zamu dalal shine mafi girman bacewa Allah ta'ala duka ya hana yawa ya ce mana kulla attabi'u ahwa'akum ahwa'akum kace ni ba ni bin son zuciyanku kuma da ma Allah ya ce kuma yanzu kwanin hawa manzo Allah bai magana da san zuciya sallallahu alaihi wasallam wani hada qala da haka Allah yace qul la attabi'u ahwa'akum kace musu ni ba ni ban san zuciyarku ba ni ban ra'ayinku wanda Allah bai ce ayi ba ba ni ban zatan ku wanda Allah ya hana duk wani abu in dai ba daga Allah yake ba to ni ba ruwana da shi ka ga musu haka qad dhalaltu lalle na bace idan a wannan lokacin ai idan tabatu ahwaakum idan na bi son zuciyarku to na bace duk wanda ya bi son zuciya to ya bace ya bace ma hanyar Allah subhanahu wataala wa ma ana min al-muhtadin kuma ni ban kasance daga cikin shiryayyu ba bi waje min al-wujuh ta kowace fuska daga cikin muskoki wa amma ma ana alaihi to ku saurara abinda fa nake akai min tauhidillahi na kadaita Allah subhanahu wataala da bauta wa ikhlasil amali lahu da kuma sarkake aiki ga Allah subhanahu wataala fa innahu huwal haqq to lalle ba shi ne gaskiya allazi taqumu alayhi al-batil wanda dalilai suke tsayuwa a kai wal adillatul qati'a da kuma dalilai yankaku suke tsaya a kai amma ku ba ku da dalili ne kama ina da dalili dalili na gashi Allah ya aiko ni don ya aiko ni da alkur'ani kuma ya gaya mana cewa ba a kodan kowa sai Allah kuma shi Allah yana da kuma ga dalilai nan barkatai masu tarin yawa waɗanda suke nuna akwai Allah wa ana ala bayyinatin min rabbi kuma ni ina akan wata hujja daga Allah malici na mana kul inni ala bayyinatin min rabbi ka gaya masa cewa lalle ni ina akan hujja da dalili daga Allah malici na ay ala yaqinin mubin ni na akan wani yaqini sakankan cewa bayyananniya bi sihhati game da ingancin shi game da ingancin abinda nake kira zuwa gare shi addini na ingantacce ne gyararre ne domin addini wanda ake bauta ma Allah shi kadai amma goma kama ba su da iyaka a duniya wanda ake bauta wanda ba Allah ba ba su da iyaka wa butlani ma adam da kuma lalacewa duk abin da ba shi ba da ƙarya duk abin da ba shi ba wa hadhihi shahadatu min rasul jazima wannan shaida ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yankakkiyar shaida tabbatacciya la taqbalu taradduda ba ta karban shakku ko kai gawo tabbatacce shahada ce wa huwa adalu shuhudi ala al-itlaq kuma shi manzo Allah shine mafi adalcin shaidu gaba daya duk duniyar nan babu wanda ya kai adalcin shaidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa saddaqa biha al-mu'minun mu'mine sai suka gaskata da wannan shaida ta manzo Allah wata bayyana lahumin sihatiya kuma ya bayyana gare su daga ingancin wannan shaidar wasu dukiya da kuma gaskiyarta bi hasabi ma manna Allah bi alaihi da gwargwadon kyautar da Allah ta'ala ya yi a kansu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai gaskiya annabi ne wanda aka mai shaida cewa mai gaskiya ne ba ya faɗin komi sai gaskiya to kaga kuma yanzu ya zo ya ce Allah ya aiko shi ga da abin da Allah ya aiko shi don mice haka gaskata shi yanzu ba za a gaskata shi ba kuma ya zo ne don ya rusa bautar duk wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba walakinnakum ayyuhal mushrikun sai dai ku mushrikai kazzabtum bihi kun karyata da shi kun karyata abinda manzo Allah ya zo da shi ko haka ba wa huwa la yastahiqu dhalika minkum shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai cancanci haka gare ku ba domin ko da kun san wani ne shi kun san bai taba muku ƙarya ba ma jarrabtum alaihi kadiban ba ku taba kama shi da ƙarya ko so ɗaya ba don haka manzo Allah bai dace da ku kuna ƙaryata shi ba wala yaliqu bihi babu abin da ya dace da girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa tasdiq sai gaskatawa yana cewa ce gaskiya ne duk abin da ya bada ce gaskiya ne wa idastamrartum idan kuka dage ala takribikum akan karyatawar da kuke ma annabi sallallahu alaihi wasallam salamu ku sani annal azaba waqi'un bikum lalle azaba mai faruwa ce gare ku la mahalata babu makawa sai wannan azabar ta faru gare ku babu abin da zai hana ta wa huwa inda Allah kuma ita azaba tana wurin wa tana wurin Allah yasa yace ma indi ma tasta'jiluna bi ba wuri na ne yake abinda kuke neman gaugawa da shi na azaba wallazi yunzilu alaikum Allah ta'ala shine wanda zai ta saukar da wannan azabar gare ku idza sha'a wa kaifa sha'a idan ya ga dama kuma yadda ya ga dama sauraka ni dan aiki ne ni ya ka ta sako ne Allah ya ce in gaya muku ku bar bauta ma gumaka ku bar bauta ku bauta ma Allah shi kare kawai waye sajantum bi idan kun nemi gaugawa da wannan azaba din falaysa bi yadi min al-amri shay'un babu wani abu na al'amarin azaba ko rishin shi wanda yake ga hannuna duk yana wurin Allah subhanahu wataala inil hukmu illa lillah hukunci baya wurin kowa face yana wurin Allah hukunci ba na kowa ne face Allah ne ba babu wanda yake hukunci sai Allah kama annahu huwa alladhi hakama so kamar yanda kuka san cewa Allah ta'ala shine wanda ya hukunci bil hukmi shar'i da hukunci na shari'a fa amara wa naha sai ya umarni sai yace ayi sallah yace a bar shirka yace ayi zakka yace a bar kafirci ko ba haka ba yace ayi azumi a bar saban Allah kaga yayi umarni yayi hani to shi ake ce hukunci na shari'a wannan hukunci ne na shari'a na bauta ma Allah subhanahu wataala fa innahu to lalle Allah sa yahkumu bil hukmi al jazai zai yi hukunci da hukunci na sakayya kamar yadda anan duniya ba mai sawa ya hana ga mai hankali sai Allah to haka akwai ranar da kuma maliki yawmiddin ce yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq akwai ranar sakamako ranar da babu mai mulki sai Allah subhanahu wataala to zan yi hukunci hukunci na sakayya a wannan rana fa yusibu sai Allah ya biya masu imani ladar da yake zai ba su ya kai su gidan aljanna wa yuaqibu kuma Allah ta'ala ya hukuma ya kama kafirai da azaba ya kai su gidan wuta da hasabi ma taktabi hikmatu da gwargwadon abin da hikimar shi take hukuntawa walaiturabu ala hukmihi cin gyara ko jayayya da hukuncin Allah mutlaqan gaba daya madfun abin tunkurewa mana babu wanda za yi jayayya da hukuncin Allah ba yawa saboda saboda Allah da yake cewa ayi a bari to kuma shine wanda yake sabkar da azaba ko rahama ga wanda yake dama kamar yadda baka isa ka tari hukuncin Allah ba da yayi na sabkar zahi ko ruwan sama ko bari ko rishin lafiya ko ko mutuwa baka isa ka hana ba to haka ma shari'an Allah wane kai ka hana ta baka iya ba wa qad awdaha sabila kuma alani Allah subhanahu wataala ya bayyana hanya wa qassa ala ibadihi kuma Allah ya ba bayin shi labari alhaqqa labarin gaskiya kassan ya ba su cikakken labari shi ne Allah ya ce ya kusur haƙa Allah yana ba da labarin gaskiya yana ba mu labaran gaskiya kafa bihi ma'azirahum a wata kira'a ya qadir haqqa dace kira'a wasu daga cikin kirawoyi guda bakwai ya qadir haqqa Allah ya yanke ma'azirahum uzurrukan su gaba daya hamzarin su inda Allah ya bayyana gaskiya to duk wanda ya yi ta ba ko so ɗaya ne to shikenan Allah ya yanke hamzarinka ba za ka ce ma Allah baka ji ba ba za ka ce ma Allah baka gane ba da kai ya kamata an baka gane baka tambaya wasalu ala zikri in kuntum la ta'lamu ku tambaye masu sani in ku ba ku sani ba ko ba haka ba idan ka ji labarin harkokin duniya waɗanda za ka kara ba yi tambaya bai bayanin da Allah ya yi amma addini ba ruwan kayan malamai can su da sun da to Allah subhanahu wataala ya yanke ba duk wani uzurin ka da gaskiya da ke bada ba wan qada'at lahu hujjatuhum kuma hujjar su ta yanke da wannan gaskiya da Allah ya bada labari Allah ya yi haka ne liyalika man halaka an bayyana domin wanda zai halaka ya halaka da hujja wa yahya man hayya an bayyana an bayyana haka ma wanda zai rayu shi ma ya rayu da hujja وهو خير الفاصلين الله سبحانه وتعالى شيني بيين ودن سكي فيتي أبو بوا دلا دلا بين عباده سكان ما ينجي في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة فالله تعالى شيني وبي عليه ما سوكن شكين ويفصل بينهم فصلا سي الله تعالى ya raba gardama tsakanin su raba gardama yahmaduhu alaihi wanda za a gode ma Allah subhanahu wataala wanda aka hukunta a kan wa wujiyar haka da gaskiya na hagu wujin shi ma dai zai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da wala sai ta dillanci rana ce duk wata jayayya ta kare duk wani tsefu ne ya kare duk wani kafirci da shirka dai ya kare duk an kare shegantaka an kare nagarta da an dawo wurin Allah wanda ya samu daidai kaman waje da khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alkhairi sai ya gode ma Allah wa man waje da ghaira dalika fala yalmanna illa nafsa wanda ya samu sabanan haka ba zai zargi kowa ba sai kai kai kai wasa kai kai sake baka bauta ma Allah subhanahu wataala yadda ya kamata ba ko to Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala ya ce قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم قل كتي للمستعجلين بالعذاب قولا نسكي ديما قوقاوا سوكان عذابا جهلا سوى جاهل سوى سوى يا الله وإنادا سوى تورن كي وظلما سوى ظالم in ka san girma Allah ta'ala ba ka cewa kawo azaban nan iya to Allah ta'ala ce ka fada musu law anna indi ma tastajiluna bihi laqudiya al-amru bayni wa bainakum da a wuri na ne a kaddara da a ce a wuri na ne azabar da kuke nema da gaugawa ai da hanya an gama kai ta kaukar sha lamari tsakani na da fa uqiyahu bikum ko fa awqatuhu bikum sai na saukar da wannan azabar gare ku wala khaira lakum fi zalika babu alkhairi gare ku a cikin wannan da Allah subhanahu wataala bai sanya saukan azaban ga hannun halitta daga cikin halittun shi wani ba daga cikin bayan shi wani manzo daga abin yana wurin Allah subhanahu wataala walakin al'amra inda al-halim sabur sai dai lamari yana wurin Allah mai yawan hakuri mai yawan juriya babu wanda ya kai Allah hakuri babu wanda ya Allah juriya da Allah baya da hakuri baya da juriya da duniya ta kawo yanzu ba ta kawo ba ji hakurin Allah ba aka ba ka gewaye kaba da gumaka ɗaruruwan gumaka ake bauta ma ɗari uku da wani abu ana bautar su Allah ya haƙuri kaba wurin da ya fi kowane daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kasu an ba hakuri ba sai Allah ta'ala ya narkar da su gaba daya sai Allah ya yi kuma aka yi shekaru masu yawa kuma aka aiko manzala sallallahu alaihi wasallam manzala yana kallo ana bautar gumaka duk hakuri ne na Allah kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 13 a Makka ana bauta mi ana bauta gumaka har sai da manzo Allah ya tashi ya hijira ya je Madina sai da shekara 8 Madina ma har shekara nawa kenan 21 manzon Allah da ran shi da annabcin shi da manzancin shi duk hakuri ne na Allah to babu wanda ya kai hakurin Allah Allah ke baka kuma ka ji kana shigantaka in ba hakurin Allah ba wake haka ɗanka idan kana bashi bai zuwa makaranta bai zuwa lakwal bai zuwa wurin aiki bai binka shago kuma kai kace zai ibinka in ya je shagon da ya ɗan ga hankalinka ya ɗauko ya ɗan ja wasu ɗan kuɗaɗe ya tafi shi sai ka haramta mai zuwa shago in bai hankali ma sai ka tsine mai albarka sai ka sanya shi zakka cikin yayanka a matsayinka nawa na dan adam ba ka iya yin haƙurin Allah kai kuma da kai da ɗan duka Allah ke ba wataƙila kai ma uban kana yi ma Allah wasu abubuwa amma da Allah ya haƙuri ya kyale ka bai gama ka da kai da ɗan zai zuba ku cikin wuta ba Allah yana da haƙuri yana so ka tuba ka gyara Allah ba so ke ka hallaka ba allazi yasihil asuna wanda masu sabo suna saba mashi wa yatajarrabu alayhi almutajarriun masu karyin nari su karambani su hidda tsoro su aikata abin da Allah ba ya so kuma Allah na kallo kyale su wa huwa ya azima Allah ya ba su lafiya wa yarzuquhum kai wani zaka yi sana'a shi shine ni sana'a dakuna ce gare na karuwai wadda wanda ya samo ta yarinya budurwa ko jawara ko mai aure ya kawo yawa duk dai wanda ya shiga ya lalata ga abin da za a bashi kuma ya kudi kaga an tara kudi kuma an gina wasu gidajen kuma yana ta zama cikin lafiya wani gidan shisha ke gare shi butullan shisha ga su nan dai a jera su an tsara abin kaje gwanin kyau yana samun kudi shi kuna baya kuɗi yana ƙara buɗe wani wurin har ma reshe zai buɗa wani wuri duk ci gaba ne wai yake gani Allah na bashi lafiya kuma Allah na bashi kuɗi wani kuma wani mumi yake yau safararta daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa kuma ya tsira ba za a gan shi ba ya shiga burtu ya zo ya wuce a matsayin shi na manomi shi kuma ya ɗauko wuyi da ƙwaya ya zo ya shigo da ita kuma ya can shekara da shekaru amma akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da wani za su cewa da Allah ka wuce a wannan magani ko dai ya kawo ko ya gudu yana gudu sai a ce to bai daga siya daga kawo ciyawa sai ka zuba da gudu kagaran nan su polis an dade ana yi ba sani ba da sun cin ranar farko suka sani ba su gyale shi amma shi Allah ya gyale shi kuma Allah ya haramta wannan sana'a ana yi ya haramta wannan kasuwancin mana ta kuma ya kyale shi wataƙila ma za ka ga saboda kasuwar ta karbe shi ya yi gidaje da dama don aka daga wani gida a cikin unguwa ko wani bili shi ke saiwa ga motoci masu ga amma ɗan ƙwaya ne haramtacce sana'a yake in ba Allah ba wake da wannan hakuri wa yusdi alaihim niyamahu kuma Allah yana ta ba su kyautar nemomin shi bai bari ba yayin da mu kuma muka san yana yi doshi kenan za mu kai mu kulle duk wani daɗi mun hana shi ba ya ganin matar shi ba ya ganin ƴaƴan shi ba ya ganin iyayen shi ba ya ganin abokan shi an hana shi mu'amala da kowa yana ta an sanya shi wani wuri an ɗaure shi nan za ya rayuwa shekara da shekaru saboda haka babu wanda ya kai hakurin Allah subhanahu wa ta'ala al-zahirata wal batina yayi Allah ta'ala yana ta ba su nemomi waɗanda suka fito ƙarara da waɗanda suka ɓoyu wallahu ayalamu bi zalimi kuma Allah ta'ala shine mafi sani game da azzalimai la yakhfa alayhi min ahwalihim shay'un wani abu daga halayensu bai boyewa ga Allah fa yumhiluhum saboda haka Allah yana jinkirta musu wala yuhmiluhum amma Allah ba zai kyale su ba eh duniya da lahira innan sun tsira a duniya lahira ba za su tsira inda ba su ba Allah subhanahu wataala ya gyara mana halayen tsara mana imani da hakuri akan bauta mushi Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu kuma wurin Allah ne kadai mabudan gaibi suke babu wanda sun sai Allah malam yace hadhihi al-ayatul azima wannan aya mai girma min azamil ayati tana daga mafi girman ayoyi tafsilan bayani dalla dalla li ilmihi al-muhit game da ilimin Allah wanda ya kewaye da komai ana shamilun cewa ilimin Allah ya tattare lil ghuyubi kulliya ga gaibuka gaba daya ilimin Allah ya shafi dukkan gaibu gaba daya allati yuqli'u minha ma sha'a min khalqi wanda Allah subhanahu wataala yana sanar da abin da yaso daga cikin wannan dukkan nashi ga wani daga cikin halitta shi kamar yadda Allah ya ce fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin kuma yace walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha'u wa kathirun minha da yawa daga cikin gaibubbuka kawai ilmahu Allah ta'ala ya naɗi ya koye sani shi anil mala'ikacin muƙarrabi daga mala'iku makusanta da yawa daga cikin gaibu su ma ba san shi ba ko ba haka ba kamar yadda suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana babu sani gare mu sai abin da ka sanar da mu wal anbiya'il mursalin da yawa daga cikin ilimin gaiba Allah ya koyi ma annabawa mursalai shi su ba ba san shi ba fadlan an ghayrihim balle wanin su min alalamin daga sauran talakai dada waɗannan su ne zababbu cikin bayan Allah to idan Allah bai sanar da su ba to wa za a sani da shi wa annahu ya'lamu cewa Allah subhanahu wataala ya san nafil barai abinda yake cikin dazuzzuka cikin sarari jami'i na albar waje wajen ruwa wal qifar da kuma dazuzzuka shine daji wanda yake kungurmin daji duk abin da ke ciki Allah ta'ala ya san menene a cikin shi yasa Allah ya ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san duk abin da yake wajen ruwa min al hayawanat na dabbobi da suke rayuwa a ciki giwaye da kuraye da damusoshi da zakuna da barewu da dilalai da burwai da sauran da halittu da macizai duk abin da ke halitta a rayuwa a cikin Allah ya sani wala shijar da kuma itacen da ke ciki guda da wani Allah ya sani warimal da kuma yashi rairayi waɗanda ke cikin wannan dazuzzukan Allah subhanahu wataala ya san ya san nauyin rairayin da ke ciki walhasa da kuma tsakoyi an kama duk kwara na waje cikin wannan waturab da kuma turbuwa da nau'i ne na mi akwai raine akwai turbuwa turbuwa daban raine daban ko ya shi daban wa fil bihar kuma Allah ta'ala ya san duk abin da yake cikin tekuna min hayawanati hana dabbobinsu duk dabbar da ke rayuwa a cikin teku Allah ya halicce da saboda haka ya san wace ce ita wa ma'adiniha da kuma makamasai makamashin da ke cikin ruwa abubuwan arzikin da ke cikin ruwa wanda za a fiddowa duka Allah ya sani wanda ke ci wa soydiya da abin warauta ta duka Allah ya sani wa ghairi zalika da wani wannan min ba tahtawi arja'u daga abin da sasannin tekun ke kumshe da shi wa yashtamilu alayhi ma'uha da abinda ruwan yake kumshe da shi duka Allah subhanahu wataala ya sani kuma Allah ya san ruwan da ke na tekun gaba ɗaya na duniya mita nawa ne duka Allah ya sani ya san yawan shi ya san faɗi komai da komai wa ma tasqutu min waraqa kuma babu wani kunnan ice da yake fadowa daga saman ice min ashjari barri wal bahr daga itacen waje da kuma itacen ruwa wal buldani da garuruwa itacen da suke cikin birane kamar nan wal qabr da waɗanda suke cikin daji da waɗanda suke duniya da lahira duka Allah sun gudana ya san kullum su gudana yanzu kai haka ce ka lissafa kunnuwan icen da bi abin nan beji darbeji a wannan beji ba ma ka yi ka zai ciro reshe kana girgawa kana ciro ita za ka ƙara wannan aiki to illa ya alamawa ba ce Allah subhanahu wata'ala ya sani wala habbatin kuma babu wata ƙwaya da za ta faɗowa fi zulumatil arda a cikin duhun ƙasa min hububi thimar daga ƙwayoyin 'ya'yan itace wazuro da kuma ƙwayoyin shibkoki irin na sati da dawa da masara da wake wa hububil budur da kuma wato ƙwayoyin iri irin yanzu hatsi da kake shukawa baka san gudano ne kake zuba ba saboda bai kirkuwa amma Allah san gudano ka zuba yawa gyada ce saboda tana da girma ita ce zaka zanka sa uku uku ko hudu yadda dai kake so wake ma shi ma saboda yana da girma ka iya ganin guda shi ma dai da wahala ka tsaya kirgo saboda shi ma dai bai kai girman gyada ba da kuma ita gyada ka'ida gare ta akwai daidai adadin da ake sa wake ko su yi ba wanda kai ga zan zuba to dawa ma ba za ka yi kirki ba alkama ma ba za ka yi shinkafa ma ba sai dai ka zan kimi ba san da kawai kake nan tambayi ka guda nawa ka shuka baka sani to duka Allah ya sani allati yabzuru al-khalq wanda halitta suke shukawa wa buzurin nawabitil bardiya da kuma ainihin irin ciyawu na sarari ciyawun waje allati yunshi umina wanda da gare su ya Allah yake fitar da asnafan nabatat nau'i nau'i na ciyawu duka Allah ya san guda nawa wala raqabin Allah subhanahu wataala ce kuma babu wani danyen abu wala yabisin ko busasshe haza umumu ba da khusus wannan gamewa ne bayan an keɓance illa ba ce fi kitabin mubin yana cikin littafi bayyananne wane ne littafi bayyananne wa huwa lahul mahfuz shine allo wanda yake abin tsarewa to kad hawaha ya tattara akan su duk abin da zai faru a cikin duniya yana cikin wannan allon sarautar iko Allah duk wannan bayanin da yana cin ciki washtamala alaiha kuma ya kunshi a kansu babu hazal madkur sashen waɗannan abubuwa da aka faɗi yubiru uqul al-uqala yana rikitar da hankulan masu hankali wa yuzhilu afidatan nubala kuma yana shagaltar da wato zukatan mutane waɗanda suke masu hankali masu daraja masu girma fadalla hazatu wannan yayi nuni ala azamatin rabbil azim a bisa girman Allah mai girma wasati da kuma fadin kyautan Allah subhanahu wataala da rahmashi fi awsafi kulli a cikin sifofin shi dukkan shi gaba daya wa annal khalqa cewa halitta min awwalihim ila akhirihim daga farkon su zuwa karshen su law ijtama'u da za su hadu ala an yuhitu bi ba'd sifatihi akan su zagaye sani da waɗansu sifofin Allah lam yakul lahum qudra da ba za su samu ikon yin haka ba sifa dai ta Allah ba za ka iya zagayewa da sanin ta ba misali sifar ilimi to Allah kuma yana da sifofi da yawa akalla yana da guda ɗari ba ɗaya to guda ɗaya yanzu ilimin nan nan sifa ɗaya ce ake magana ta ilimi to ba abin da aka faɗa dini da can maraɗin nan bedin maraɗi kawai a ce an ba ku aiki kowa ya yi ƙilga su gaba ɗaya guda nawa ne bedina wannan yana da ɗan rangwame-rangwame to amma a ce reshe nawa ke ga kowane bedi tsamge nawa ke ga kowane bedi sa'an nan kuma kunnuwa guda nawa ya kaga an ba da aiki to banda banda iccen bedi akwai itajar ko wannan dogon icin sannan akwai inabi ko akwai zaitun akwai mangwaro akwai gwaba akwai lemu akwai madaci suna nan da dama wannan baka nan ne daga cikin halittun Allah subhanahu wataala to da za mu haɗu gaba ɗaya akan sifa guda ɗaya ba za mu samu ikon yin haka ba wala wusa lahum fi zalika kuma da ba samu daman yin haka ba fa tabaraka ar-rabbul azim to Allah mai girma albarkashi ta tabbata al-wasi'ul alim mai yalwatawa masani albarkashi ta tabbata al-hamidul majid abin abu abu girma ba ash-shahid bai shaida akan komai al-muhit wanda yake mai zagayewa da sanin komai kad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya riga ya zagaye da sanin komai Allah kara mana imani Allah ka ka samu gari da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka shayi mana hawayen mu Allah ka biya mana bukatun mu akwai ɗaya daga cikin waɗanda suke halarta karatu nan wurin Allah ta'ala ya jarrabe shi da ainihin zuwa gidan shi aka dira shi aka dauke mai afan hawan shi yana bana addu'a Allah subhanahu wataala ya tona shi Allah subhanahu wataala ya tsananta rabu Allah ya sa a ga wannan abu da aka dauke na shi wannan mutum shi da aka dauke Allah ya sa a gane shi Allah subhanahu wataala ya sa ka fara ce a gare shi idan kuma babu raba a ganin shi Allah subhanahu wataala ya musanya mai da abin da ya fi shi Allah ya bashi daman musanya shi da wani Allah ya hore mashi da dukkan waɗanda suke cikin irin misalin rayuwar shi Allah subhanahu wataala ya yi musu ka musu karshen wahala waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya akwai wani bawa Allah ma da yake barin addu'a kan ya yi accident kwanan nan ya samu tabuwa haka ta rishin lafiya ana bara addu'a gobe za a mila shi kita Allah subhanahu wata'ala ya sa ya samu lafiya Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da fitina da tashin hankali Allah ka kara mana haɗin kai da son juna da rungumar juna Allah da tausaya mu juna ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka ada mu da su gidan aljanna Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka ƙara musulunci daukaka ƙara makafirci wajewa da tarwatsewa da kaskanci ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin